الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب مسح الرأس والأذنين أليس كذلك هكذلك باب مسح الرأس والأذنين babin da ya zo na shafar kai da kunnaye guda biyu a cikin alwala kana alwala shekara hamsin talatin arba'in sittin saba'in tamanin gashi kuma ka zo kana karantawa ana yanzu kake koyon alwala ai maimaita hadisin manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam yana kara albarka a cikin rayuwa kuma duk sa'an da ka karanta zaka kare ilimi a ciki duk iyawanka eh sirrin da ke ciki kenan amma ba abu ne mai saukin yi ba ba abu ne mai sauki ba sai ka kowa ya mai da hankali yana maimaitawa har ya saba ya zama shi duk sa'an da aka bukace ka insha Allah za ka iya insha Allah amma in ba haka ba za ka ga kamar za ka iya sai ka je sai kiwa to sai ka tada rigima قال أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن أجلان عن عبد الله بن محمد ابن عقيل أن ربيع بنت معوذ ابن أفراء أخبرته قالت sahabiya ta ba da labari ta ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda'u qalat tace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala famasaha ra'sahu sai ya shafi kansa mai albarka wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbara ma ma'ana ma aqbala minhu wa ma adbara ya shafi yaya kai gefe kake yi daga nan zai faru sai an tafi har an kai baya sa'annan sai a dawo shi ne akbala fa'ad ba'ad barki wasu dugaihi da gefen abin nan ɗinsa kunnaye su haka guda biyu wa'annan su ne su dugaihi wa uzunaihi da kunnayensa guda biyu marratan wahidatan su ɗaya وبي إسناده قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن أقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بفضل ماء كان في يده ita ta ce manzo Allah ya shafa ya yi shafan kansa da sauran ragowar ruwan da ke hannunsa an fahimta mas'aloli guda biyu kenan ya shafan kai so daya kuma ya shafan kai da ragowar ruwan da ke hannunsa sallallahu alaihi wasallam wa bi hadha al-isnad qala abu dawud haddathana ibrahim ibn sa'id qala haddathana waqi'un qala haddathana al-hasan ibn salih ana abdullah ibn muhammad bin aqil an rubayyi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda fa adkhala isbi'aihi fi hujurai usnayhi manzo Allah ya alwala sai ya shigar da yatsunsa masu albarka haka cikin ramukan kunnayensa wannan na shafan ciki wannan kuma babban tana shafan ta baya an fahimta matsaloli nawa kenan uku to riwayar akwai rauni a cikin riwayar amma za mu ji abin da malamai suka ce ko قال الإمام رضي الله عنه ikhtalafa ahlul ilmi malamai sun ƙari juna ilimi fi takrar fi masir ra'si thalathan hal huwa sunnatun amla mutum ya shafi kanshi sau uku daya biyu uku sunna ce ko kuwa a'a ana ji wa'annan maganganu to wannan kalmar hal huwa sunnatun amla duk wanda zai karanta littafin hadisi yana jin saukin faɗar wannan amma duk wanda ya saba da wani abu daban da ya zo yana jin zafin cewa sunna kalmar ma ta fito bakin shi yana tana da wahala don zai rusa kan shi an fahimta shafan kai so ɗaya ya ce mai so uku sunna ce ko ko a'a to sai a ji fazahaba aktharuhum ila annahu yumsahu marratan wahidatan yamsahu aw yumsahu yamsahu yamsahu yamsahu marratan wahidatan wa huwa qawlu al-hakami wa hammad wal hasani wa bihi qala malik wa sufyan wa ibn mubarak wa abu hanifa wa ahmad wa ishaku waɗannan manya-manyan malamai abinda suka faɗa ke ka saba da jin sunan waɗannan malamai ka saba da ɗaukar ilimi a wajensu daga baya duk inda duk sa'an da aka maka waɗansu daban sai kana ce ka ji kamar yare ake ma ba ka fahimta saboda ka saba da wajen karanta sunan malamai in aka kama waɗanda ba malamai ba ne aka ce malamai ne za ka ga zuciyarka ba ta ɗauka an fahimta wannan ladabi ne sai ka koya in ba haka ba za ka iya ba sai ka zo duk wani malami ma ba shi da daraja a wajenka wal mashhuru min mazhabin shafi'i aka ce waɗannan malamai duka suka ce so nawa za a yi shafan kai so ɗaya to aka ce amma abin da yake ya shahara a cikin mazhabin shafi'i annal mashaf thalathan sunnatun bi thalathi miyahin judan mazhabin shafi'i shafa zo uku ake yi kuma kowanne shi an sabanta ruwa wa huwa qawlu ata'in mazhabin ata'a kenan al-khurasani an fahimta yanzu shafa so ɗaya ko so uku shine aka ga mazhabin malamai ciki to mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu shafan kai wanne ne menene wajibi a cikin shafan kai a shafi duka tun daga kan goshi har ke a dawo ko kuwa a'a in aka shafi rabin shafin ko ɗaya bisa hudu ko uku yayi to shi ne kuma za a ce waqtalafu suka kari juna ilimi fil qadr al mafrud min al mashi gwargwadon da yake farilla ne akan ka ka shafa kai sa'annan abin da yi sama da haka sunna ce ko mustahabi in baka yi babu komai an fahimta ana fahimta fa zahaba qaumun sai su malamai suka tafi cewa ila anna masha jami'ar ra'asi fardun suka ce masha jami'ar ra'asi fardun shafan dukkan kai shine farilla ya ce wamsahu bi ru'usiku eh ba haka ya faɗa ba ya suka ce haka eh to ai alkur'ani ya ammama za a zuwa ga inda sunna inda hadisi ya kassasa kuma da filin wa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawlu malik mazhabi imam malik kenan wa qala abu hanifa al imam abu hanifa an-nu'man yace yajibu masu rub'ir ra'si yace abinda yake wajibi akan ka ka shafe daya bisa hudun kan sauran ba wajibi bane ko baka shafe su ba babu komai وقال الشافعي يجب أن يمسح قدر ما يطلق عليه اسم المس yace in ka shafi gwargwadon abin da za a ce mishi sunan shi ka shafi kanka to shi ma ya wadatar wa in qalla ko min kankanta sai ma mu shafi wajen sun kai haka shikenan yayi an fahimta masrub in ra's kenan wa qala shafi'u yajibu an yamsa qadra ma yantaliqu alayhi ismu al-bas wa in qalla to kaji kowa abin da ya faɗa ko واحتجوا سكا كف حجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناسيته وعلى إمامته منذ الله يعلو ناسي شاف من أين الناسية ناسية مقرقوة أنكنش أنسى رواني شيء أكا شاف أنا هكا سأنا أكا كارسا رواني suka ce tun da manzon Allah abin da ya shafa kenan suna ta hassase umumin da aka ce bi ru'usukum din in ka shafi kaɗan yayi ɗaya bisa hudun kai yayi wa ala imamati kuma ya shafa akan rawanin sa wal fardu inna ma yaskutu bi maskin nasiya yace ai farillan yana sauka ne in aka shafi in mutum ya shafi makwarkwadanta ko tukullumansa farkon kai kan mutum ba sai ya kai rabin kai ba ma fasabata anna masa jami'ar ra'asi laysa biwajibi da wannan nasi daga manzo Allah yake nuna cewa shafan dukkan kai ba wajibi bane saboda nasiya la tumassilu jami'ar ra'as alaysa kadhalik inna ma tumassilu ba'd ar-ra's la yatajawazu ath-thuluth aw ar-rubu alaysa kadhalik قال الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى ظاهر القرآن يوجب مسح جميع الرأس يتي ظاهر القرآن ينا وجب أشاف دكا كي والسنة خصته بمس قدر الناس قدر الناس يا سنة تزو تخصصي جميع الرأس لنا إن كي غرغد الناس يا شافت شافي شافت يا ولا يسقط الفرد عنه بأقل من قدر الناس يا ya ce fardanci farillan ba ta yi wa in ka shafi kasa da nasiya ana fahimta? magana tana fita? tana fita? ana ganewa? wasu sunnatu an yamsaha jami'ar ra'as ya ce sunna ita ce ka shafi dukkan kan amma farilla in ka shafi gwargwadon nasiya nasiya tana kamanta nawa ne bisa a cikin kai in aka za a auna ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku a gwada nasiya mu gani goshi ka kama kai goshi ke nan goshi ka kama ɗaya bisa ukun kai kenan ko eh ɗaya bisa uku wa yabda'u bi muqaddami ra'sihi sai mutun ya fara da farkon kanshi wa yadhhabu ila muakhir ila muakhirihi har ya je qiya thumma yarudduhu ila muqaddami sannan ya dawo da hannayensa guda biyu a kida da farko inda ya fara ana jin alwala kenan ko shekara nawa kana alwala وقال وكيع بن الجراح يبدأ بمؤخر رأسه ويأتي إلى مقدمه وترواية وترواية تزو سي أكا فهمتي ما ننسى ذاك يشافا daga kiya zaka faru ka zo gaba sannan ka koma to ya zaka yi dashi malami ne abin da fahimta yayi kuma ka tambaye shi ina ya fahimci wannan zai fada maka eh a ai ba wasa ake ba وياتي الى مقدم وهو قول بعض اهل اهل الكوفه والاول اصح في الاثر نفرق شيء في انغنتا ana tafiya alwalanka da kai duk mazhabin malikiya karanta lahallari ishmawi har ka gama matsala ɗaya ake bayyana maka to kaga yanzu ana fayyace maka filla filla mazhabin da ka karanta cikin malikiyan nan ga dalilin shi sauran malamai kuma kowa ga hujjarsa to yanzu za ka kama hanyar ka kama hanyar ka zama malami kenan ko an gama da shafan kai da gwargwadon abin da zai wadatar shafan kai so nawa ne ɗaya ne ko uku sa'an aka zo matsala ta biyu gwargwadon menene shafan kai sai an shafi duka wani suka ce eh wani suka ce a'a gwargwadon sulusi ko rubin kai yayi sa'an nan kuma daga ina ake farawa daga kan goshi ake farawa sa'an nan a je baya kiya sa'an nan a sake dawowa to sai eh eh yaya suke yi to ya ya yi mai yayin ai ba shi da wahala a fada ko mecece hujjarka eh wai farawa da suka yi tun daga tsaki har suka kai karshe ya kai ɗaya bisa ukun shafan kai ya kai ya kai suka ce fikihunka daidai ne amma kiyasin da kai awon da kai bai yi ba wai bai kai sulusi ba yaya suke yi kai kasani a'a watakila shi yanda ya sani ya kai ya ake yi kira hulanka sai ka hudu ya isa ya kai sulusi ko rubu'i ko bai isa ba su ma malaman habin da inda yadda suke kara suke kara ma juna ilimi ke wani wajen shi ai wannan ya isa sulusi ko rubu'i to shi ya wadace wani kuma a'a bai isa ba to ya za ka yi da shi to an dawo wa mashul uzunaini sunnatun zahiruhuma wa batinuhuma shafar kunne aka ce sunna ce sunna shafar kunne sunna ne zahiran wa batinan kunne wanne ne batini wanne ne zahiri ciki shine ne bayan kuma me wanne ne zahiri wanne ne batini wannan inda zaka saka yatsanka batini kenan inda babban yatsaka za ta zo haka zahiri kenan kuma a gani a ido shine ke boye ko yudiru musabbihataini fi batinihima wa yumirru ibhamaini ala zahirihima wai sai saka yatsunsa haka wa'annan a cikin wannan haka ka gani ya saka rami ya shafa jikinsa wannan waɗannan suna baya su masu yi haka an gani saboda malamai sun suka ce ai wannan zahirin da kake gani yana tare da fuska ne wannan batinin da ka gani yana tare da kai ne wanda ke wannan zahirin yana tare da kai ne an ji abin da suke fada wa yumiru ibhamaini ala zahirihima ruya an ibn abbas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa bi udhunayhi batinuhu batinahuma bisabbahatayn wa zahiruhuma bi ibhamayhi zahiruhuma bisabbahatayn batinuhuma wannan a saka shi cikin ramin nan sa'annan a a kewaya da shi haka wannan kuma ta baya sai a kawo shi haka an yi ko ba a yi ba wata lafa ahlul ilmi fi annahu hali a kudu lahuma ma an jadidan malamai sun kari juna ilimi shafar kunne sai an ɗaukar ruwa sabo fazahaba shafi'iyu ila annahuma udwani ala hiyalihima يمسحان ثلاثا بثلاث مياه جدد جدد امام الشافعي yace kunnaye gab kunne gaba ce daban zaman ta kaman zaman kanta take su guda biyu zaman kansu suke yi yasa su ma sai an koyo musu ruwan su an yi musu masu daban ba ba sa bin kai ba sa bin ko ina zaman kansu suke وروي bin umara an rawaito daga Abdullah dan Umar Allah ya kara masa dace annahu kana idza tawadda يأخذ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنه لأذنيه abla dan umar an rawaito ya alwala sai da yatsun sai sa ruwa sannan mana tajdidul ma'i lahuma kenan ko wa zahaba aktharu ahli al-ilm ila annahuma min ar-ra's yumsahani ma'ahu malamai suka ce ai kunnaye guda biyu cikin kai al-udhunani min ar-ra's ba kai ruwaya haka ba eh al-udhunani min ar-ra's ai kunnaye guda biyu daga kai suke to shi eh a ba shafar kai ya ishe su ba sauran ragowar ruwan shafar kai za a shafa da su yawan shi ne ma'ana al'usula da minar an fahimta yun sahari ma'ahu wa bihi qala sa'idu ibn al-musayyib wa ata'un wal hasanu wa ibn sirin wa sa'id ibn jubairin والنخعي وهو قول الثوري سفيان الثوري وابن المبارك أبناء المبارك ومالك إمام دار الهجرة وأصحاب الرأي الأحناف وأحمد وإسحاق وقال الزهري هما من الوجه يمسحان معه imamu zuhuri yace ai kunnaye suna tare da kai ne shi yasa za a shafe za a shafe su tare da kai huma min alwajhi daga fuska suke za a shafe su ne tare da fuska an ji imamu zuhuri abin da ya fada mana kunnaye guda biyu din nan suna bin fuska ne in aka shafe in aka wanke fuska aka shafe su shikenan wa qala ash-sha'bi al-imam amir ash-sha'bi yace zahiruhuma min ar-ra'si wa batinuhuma min al-wajhi yace wannan fatar da kake kallo tana bin fuska wannan da ke boye yana bin kai ba da kaga shi magana da kaji shi magana ba haka ake zama ai magana ba ba wata matsalar sai an ɗau lokaci an bincika an auna an yi lissafi an je an dawo tukun a fada sai sai ka zo ka zauna ka hada su duka ai ai ai ina za ka samu ilimi ana ji alwala ta zama sabon abu ke na yanzu ka taba jin cewa kunne ma an raba shi biyu wannan na tare da fuska wannan na tare da kai sai yau sai yau to sai ka saka shi cikin abin da baka sani ba da sai yanzu ka san shi haka ake yi shi ne sharhi sunna eh eh eh ka je ka gwada me eh eh ai wa aka ce yayi to manzo Allah da ya iya abu baka iya ba abinda manzo Allah da ya iya zaka iya yi ai in yana da wahala sai kai abinda ba shi da wahala ko an ce lalle sai da yar yatsa din wa qala hammadun hammad ibn salama yace yughsalu zahiruhuma wa batinuhuma yace za a wanke zahirin da batini yurwa zalika an sa'id bin jubair wan nakhai ibrahim an-nakhai kenan wa qala ishaq ibn rahawi rahuya akhtaru an yumsaha muqaddamuhuma ma'a wajhihi ana ni abinda nake gani wannan in ya wanke fuska sai ya shafi wannan wa mu'akharuhuma ma'a ra'sihi in ya shafi kai kuma sai an fahimta an ji matsalolin kenan ku su uku uku wai shafan kai su uku ne ko su daya imamu shafi ce su uku da sabanta ruwa to ya aka yi aka yi guda shafan kai din daidan wanne ne wajibi ya ce aka ce duka wani suka ce a'a in kai dan ɗaya bisa hudu ma ya yi mai ce hujjan ku suka ce manzo Allah ya alwala sai ya shafa nasiyarsa mubaraka sa'an nan ya shafa ɗaya shafa a hula a rawani rawanin kuma sai rawanin da aka naɗe shi ya yi aka zo aka yi mishi amawali to shi ne za ka yi shafa an gama da za a zo babu wudu'i marratan marratan babin da zo yana bayanin yin alwala ɗaya-ɗaya duk gabobin alwala an ka wanke su ɗaya-ɗaya in dai ya isa wankin ya isa shafattu ya yi an fahimta? قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد التوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا المؤمل ابن إسماعيل عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة abla dan abbas ya ce tabbas manzon Allah ya yi alwala ɗaya-ɗaya kuma baka isa ka ce ina ya sani ba abdullahi da ibn abbas ya zauna dawa ya isa ya ce ya gani ba haka bane ba هذا حديث صحيح أخرجه محمد يجي محمد ما منا محمد بن إسماعيل البخاري كده عن محمد بن يوسف عن سفيان babu ludu'i marrataini marrataini babin da ya zo na alwala so biyu biyu gabobin da ake wanke so uku kun ka wanke so biyu sun yi inda ya wada ka wanke sosai قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حسين ابن عيسى قال حدثنا يونس ابن محمد قال أخبرنا فليه ابن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وأن حديث منكر تعيش بخاري هذا حديث صحيح وعبد الله بن زيد هو عم عباد بن تميم da don kar ma ka sha wahala ka je neman tarjama shi sai a bayyana maka to haka ilimi yake babu wudu'i salasan salasan babin da yazo na alwala su uku uku duk abin da suka kawo fa sai sun kawo dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ka ake faɗa ba an fahimta قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا المؤمل المؤمل أو مؤمل المؤمل ابن إسماعيل عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية أن عليا توضأ ثلاثا ثلاثا سيدنا علي الولاء أكو وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ سيكون مكة سيمي بيسيف ده هكذا هذا حديث حسن وأبو هيا ابن قيس الوادي الهمداني كوفي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم قالوا سكتي فرض الوضوء مرة مرة فرلا الولاشين ديا ديا لو اقتصر عليها يجوز إن متي الولا ديا ديا الولا تاي ومرتين مرتين أفضل سوبين يافي سو ديا ديا والأفضل ثلاث مرات ويكره أن يزيد على الصلاة أنحنى أنكي أنحنى ككارة لك سمد أكو يزم الهدو كاي ميكينا كاي بدعا كينا to ka ji hujjan alwala ɗaya ɗaya biyu biyu uku uku ko an ji hujjoji قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانا عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورمتين يزوي جمع الله سيتي يا رسول الله كيف الطهور يا من الله يا أكي الولاء فدعا بماء في إناء سيما الله يتي أكاوروا faji abin ma'i sai aka kawo ruwan faka sadaka faihi salatan don da ya ce a kawo ruwan ba kawo ruwa ba za a fara alwala da sai aka kawo ruwa sai manzo Allah ya wanke tafukansa guda biyu masu albarka salatan ga sadaka faihi salatan ya yi kenan eh a haɗe so uku eh ko wannan uku wannan uku eh فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا سألنا يوينك فسكس سوء ثم غسل ذراعيه ثلاثا يوينك هنوش سوء ثم مسح برأسه سألنا مسح بيده ملتسكا برأسه فأدخل أصبعيه الصباحتين في أذنيه sai shigar da usbu aihi as-sabbahatai ne ana ce as-sabbaba sunansa kenan da larabci da shi ake zagi amma ya tsamman zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam tasbihi take shi sa ake ce sabbaha sabbahatai fi uzunaihi a cikin kunnayensa guda biyu wa masaha bi ibhamaihi zahira uzunaihi masa aina al-ibham babban yatsa ina take bayan haka yatsun kuma suna cikin kunne ko wa bi sabbahataini batina uzunaihi thumma ghasala rijlaihi salasan salasan thumma qala ya wanke kafafunsa sau uku uku thumma qala sa'an ce haka zal wudu yace haka ake alwala faman zada ala hadha aw naqasa faqad asaa wa zalama aw zalama wa asaa eh eh ya rage alwala ko ya kara kan yadda ake uku uku ko ya kara hudu ko ya rage eh in ya kara bai yi ba in kuma ya rage bai ya yi kuskure ba rage tun da an ce ana yi ɗaya-ɗaya ko to ɗaya ya za a rage ɗaya faman za da alahaza wanda ya mai auna ƙasa ya rage wajen nagartan aiki ko kuwa tun da su uku ya yi ko akwai izinin ka rage su biyu akwai izinin ka rage su ɗaya ɗaya yaushe a fassara na kasa wannan mai kyautata alwala faƙad a sa'a wa zalama au zalama wa a sa'a wani yaje yace manzo Allah ya koya mishi alwala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya koya masa aikin manzo Allah kenan me yake me aka aiko shi yayi isar da sakonni duk sa'an da ake bukata sai ya tuye duk sa'an da aka bukaci sanin addini manzon Allah shikenan sai sai ya karantar da kai ya koya ma yayi ka gani ko ya faɗa ma saboda ka je kai ma ka iya kai ka koya ma wani qala ibn mubarak la amanu idza zada fil wudu'i ala salasi an ya asama yace ai ina ganin wanda ya kara kan uku ya zai zai zai laifi zai ɗauki laifi ya yi sabo kenan wa qala ahmadu ishaq la yazidu ala salasi illa rajulun mubtalan ahmad bin hanbali imamu ahli sunna ko shi yace ki da ishaq bin rawiya abokin sa ne shi suka ce ai muna bana duk wanda kaga yayi kari mubtala mana yana da waswasi an jarrabe shi da waswasi duk sa'an da kai amshe shi ta yace baka yi ba sai kai abin mamaki shine wasu wasin da zai sa maka yana son kai kari eh shi sama wasu wasi ta inda in ka bi wasu wasin abin da za ka yi kari kai amma in wasu wasi in ka rage in ka yi biyu yayi in ka yi ɗaya ma yayi ba wannan zai damu da kai ba sai sa kana son kai uku sai ce ai biyu kai sai ka kara da hudu ke kana so kai na biyu ya ce ɗaya kai sai kara duk ba abin da shaidan yake so ya sa kai kare cikin addini saboda shi bukatar su ta biya kenan ko wa fara'idul wudu'i farillan alwala ghaslul a'dha'i thalatha marratan marratan wanke gabobi guda uku so ɗaya ɗaya su wani gabobi ne su farillan alwala me da me da me fuska hannu da kafa wa masun ra'asi alama na taka bihi alƙur'anu waktalafa ahalul ilmi fi wujubin niyya ya ce malamai sun ƙari juna ilimi a cikin wajabcin niyya a cikin alwala fa'aujabaha kasirun minhum sai da yawa suka ce wajibi ne ka yi niyya tuzancen niyya tun manyan malamai haka ake ta fama abubuwa niyya an kasa gane mecece niyya kamar so alhubbu mene ya alhubbu cikin hausa me ya so eh me ya kauna eh eh da ji kana son eh a aika dawo kuma ke shi ne so eh kamar me a'a ɗaya ne cikin su kana son abu don yana kana son ta don kyanta mana kyan shi ne sababin son ba so kake fassarawa ba kenan yanzu eh to niyya mecece niyya aka ce alqasdu anniyatu alqasdu wa mahalluha alqalb to yaushe mutum zai dauki buta ko roba ko yayi wannan ba niyya eh me yasa ya wannan uku wannan uku me yasa ya wannan yayi me yasa bai wanke jikin shi duka ba saboda me niyya bata tsaya bata tabbata ba ta'arifin niyya tun daga tun ana lahallari ishmawi littafai farko farko an kasa fahim niyya kuma malamai fikihu sun suke wasu sauwake maka al'amari shi kuma suka ƙara sa maka rigima suka ƙara sa maka rigima ibn taymiya ce niyya ce abinda ka san zaka yi shine niyya yanzu mutum zai yi azumi daga zaran an ce mana kana zaune shekara wata goma sha biyu ko sha ɗaya ka yi bacci ka yadda kake so ka yi lishin ka tashi ka tafi sai aka zo aka samu mutum wani wata sai ka saya ka yi asham sai ka tashi ka yi saho saboda me saboda me a shi niyya bata kullu ba eh ana ana sanar da shi yin yin sallan asham me yake nunawa shin sahur me yake nunawa niyya ta kullu kenan ibn tamiya ce da Allah zai da Allah zai kallafa mu bayin sa yin abu ba ba tare da niyya ba da ya dora musu amma wahala ba ba yadda za a yi kai abin da ka san shi abin da za ka yi ba niyya shine abin da ya girshe ka kana tafi aka fada cikin ruwa ko aka jefa ka ko kana fita sai ga ruwan sama ya zo don ya wanke ba jikinka duka kayi wanka ko kayi alwala eh ba niyya amma ka shiga ban daki ka da farkon shiga ban daki ma me kai mutum farkon a debo ruwan ma me kai mutum wannan ruwan da ta debo shayi za ta yi da shi talge za ta yi da shi abinci za ta yi da shi ruwan menene wankan me wankan tsarki ko alwala ko menene duk sa'an da aka tasan yin abu niyyar ta kullu ke niyyar ta kullu ba sai ka ce zan yi ba zan yi da ba harshe suka ce ai mahalluha alqalb واختلفوا في الترتيب malamai sun kari juna ilimi a cikin jeranta alwala ka fara da hannu da fuska da har ka kai kafa in ka faro da wanke kafa kuma ka tawufa alwala ta yi ko ba ta yi ba maimakon ka fara da hannun dama kuma hagu sai ka fara da hagu zuwa dama alwala ta yi ko ba ta yi ba eh da ka zo yin alwala ana farawa ne da gabobin dama sai kai ka fara da hagu ka zo dama har kai alwalanka ka gama alwala ta yi ko ba ta in kai sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba eh eh ne saboda mai eh wannan ai ba hujja ba ce ba hujja ana ana magana ne kan menene menene farilla wankewa shine jerantawa fa daji ka fahimta واختلفوا في الترتيب فذهب بعضهم إلى وجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى حتى لو بدأ بغسل اليدين قبل غسل الوجه أو مسح برأسه قبل أن يغسل يديه وصلى تجب الإعادة dole sai ya yi bi tartibi kenan ko wa huwa qawlu malik wa shafi'i wa ahmada wa ishaqa wa yurwa zalika an abi huraira an ji sai da ya kawo manyan malamai malik imamu darar hijira duk wanda ya san darajar malik ya san darajar maganarsa والشافعي ده إمام الشافعي الماجرنسا wa ahmada da ahmad almajirin imamu shafi imamu ahmad kuma kowa ya san imamu ahmad shine imamu ahli sunna ko don aka ce imamu ahmad imamu ahli sunna to imamu malik ba imamu ahli sunna bane abu hanifa ba imamu ahli sunna bane ko shafi ba imamu ahli sunna bane wani matsayi ya samu wani matsayi ya samu kansa akai shi yasa aka bashi lakabin wannan digirin cewa imamu ahli sunna ya samu kanshi cikin fitina ne fitnatu khalqil qur'an lokacin duk wani gwamna duk wani mai mulki in yazo akwai aqidan da yake mara ma baya an fahimta aka zo aka sami zamanin masu bid'a suka ce alqur'ani makhluqun ba haka bane ba ko ka faɗi haka nan ko a ɗaure ka ko a yi ma abin da za a yi baka ko ka yi tawili aka samu mas'ala ta yi tsanani ba ta da daɗi Allah ya kiyaye imamun shafi'i ya kasa hakuri sai ya tawili ba haka ba ne ba imamun shafi'i alƙur'anu wattauratu hazihi makhluka hazihi makhluka waɗanda suke son ya faɗa ya ce alkur'anu sai kididdige kirga su da ya zo zai zartar da hukunci sai shi ya yi niyan waɗannan yatsun nasa mahlukai ne su ba su fahimta ba sai suka ce ha shi kenan ya mika wuya Allah zai karbi wannan tawilin nashi eh zai samu uzuri wajen Allah saboda me eh a'a akwai halin larura daban niyyarsa daban in aka ce niyyarsa to da ya kira suna kuma fa alkur'anu wat tauratu wal injilu bai fada ba sai ce hazihi to ni inda aka taho wajen niyya kenan niyyarsa tana nuna waɗannan yatsun makhlukai ne amma zancen larura ai in larura ta sa ya faɗi ma makhlukai ne larura ce wa qad fassala lakum ma harrama illa ma turitum ilayhi wa in adu fa'ud ba haka manzo Allah ya fara wa Bilal ba kowa ya kasa kowa yayi Imam Ahmad aka yi mishi azaba aka yi mishi aka ce ka je kai tawili mana ka huta kana faɗa zaka wuce in kai tawili shikenan dan me zaka shi a daure shi a yi mishi menene ce shikenan za a je a yi tawili in ya so a huta sai an zo ana jira imamu ahmad ya fito ya fada yaga ga gidan rediyo kaza ga gidan talabijin kaza ga masu kaza ga masu kaza ga masu kaza ce na fada a ɗauki wannan aƙida a waje na a yada duniya shi kasa shi a koma da shi kurkuku a yi mishi azaba har allah ka wannan gwamna ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi sai allah kawo wanda yake da aqida mai kyau inda imamu ahmad ya fito yanzu zancen tawili kuma babu aka koma da shi gida imamu shafi ya ce za shi gaishe shi ya ce a ba za a amsa gaishe kan mene haka kawai tawili me ya duka me ya ce a kai imamu ahmad jikinka garuje ne kai jikinka zai dauki duka dukan da za a yi makin ayyamin ce lahira shi sa ina da uzuri to wannan matsayin da ya tsaya tsayin daka ya kare sunna ya hakura da duka da wahala da shi ne aka ce imamu ahalis sunna da hujja ya samu wannan lakabin ko ba da hujja ba amma kowa kana zaune kowa ahalis sunna ne kowa ahalis sunna ne imamu ahmad kenan ko imamu malik kuma shi ba sai an fada ba kowa ya saddar matsayin imamu malik to sai da aka kirgo su duka baki daya aka zo aka ce wai ruwa zalika an abi huraira ma'ana dukkan su kasa da suke yafi su daraja tun da shi sahabi ne isa aka rufe kullum mazami aka rufe maganar da shi wa zahaba al-aktharuna ila annahu sunna mafi yawancin malamai suka ce ai jerantawan sunna ne falau akasa wa salla la tajibu al-i'ada da zai akasa ya alwalan yayi sallah ba sai sallarsa ta yi in sallarsa ta yi alwala kuma mai kenan ta yi wa yurwa zalika ana aliyin kowane ne kai sai dai ka tarar da ali cikin aljanna ba dai ku shiga tare ba wabni mas'udin kowane ne kai sai dai ka tarar da abla dan mas'udin saboda ya rayu da manzon Allah sahabi ne darajar rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ta isa wa bihi qala min at-tabi'ina sa'id ibn al-musayyib shine sayyidut tabi'ina saboda darajarsa malaman ilimin hadisi suka ce tummal marasilu si wasu sahaba laysat bi hujjatin ladal isaba illa marasil sa'id in sabat la hatti salu sanad ba da izfuttishat shi da sayyidu tabi'ina ya kai yace shekara 30 bai taba rasa takbiratul ihram masallacin annabi lokacin da aka yi fitinan abin nan abin shi yana nan makale wajen wani umudi wa ata والنخعي إبراهيم النخعي وإليه ذهب الأوزائي والثوري سفيان الثوري وربيع وأصحاب الرأي waɗannan ana maimaita waɗannan zuwa rage saboda su ta shiga kudinka da zuciyar ba karamin aiki ba ne wallahi yin wannan aiki ba karamin aiki ba sai ka saba sai an tarbiyyar da kai an koya ma saboda waɗannan da kake gani sirrin da ke cikinsu sahabbai da tabi'ai da menene da menene malamai suka ce in mutane na zaginka ana ji in mutane na zaginka ko in mutum ya zage ka in mutane na zaginka ka kalli wa suke yaba ba in kana son ka zama kaman wanda suke yaba ba ki zagi kenan amma in baka son ka zama kaman shi yabon ka suke yi in mutane na zagin ka to duk yadda aka yi dai akwai wanda suke yabawa ko ban yabi kowa ba ne zan yabi ubana ko za ka yabi ubanka ko kowa zai yabi uban shi ko ba haka bane ba to wanda kake yaban ya kama kafan wayan da kake zagin shirme ne da fata lokaci wayannan manyan malamai suka ce muwalati ba waji sunna ce in kai yayi amma ba kai ba alwala ta yi aka ce wata ranar sayyidina ali yazo ya zauna da ya fara alwala sai fara da hagu dama ai sai gama kuma sallah ta yi wal muwalatu inda aksar alil ilmi sunnatun ko hatta law farraka muwalati me muka fada jerantawa jerantawa daban muwalati daban jerantawa me ya jerantawa me muwalati muwalati kai wannan ka gama kai wannan ka gama haka gama ba haka bane ba suka ce shi ma sunna ne in ka dan jinkiri ka dan jinkirin da bai wuce a makima ba alwalar ta yi an fahimta za su kawo dalilin su akan haka wal muwalatu inda aksar ahli ilmi sunnatun sunna ce meye muwalati jerantawa kai wannan tukun kai wannan sa'an nan kai wannan amma suna bin juna suna bi an fahimta hatta law farraka ghusl al-a'dha'i fil wudu'i wal ghusl wa salla yasihhu ruya an abdullah ibn umara yace ya ban yayi dai wannan sai sannan sai gama in dai ba abin ya shige bane ya wuce lamba ba shikenan yayi sai ka ce an rawaito abdullah dan umar annahu bala bisuk yayi bawali thumma tawadda'a sa'annan sai alwala faghsala wajhahu wa yadayhi sai wanke fuskarsa da hannayensa guda biyu thumma masaha bi ra'sihi sai shafan kai saura ina za a thumma du'i li janazati sai aka ce ga wani ya rasu ana kiran zuwa ka zo kai mishi sallah fadakhala almasjida famasaha ala khuffai sai dakatar da alwala sai shiga masallaci sai shafa akan khuffai an samu wadaci thumma salla alaiha sannan yayi majanazan sallah wa inda malikin idza farraka mutafahishan bighairi uzrin la tasihhu taharatuhu inda malik idza farraka mutafahishan ma ma'ana idza farraka mutafahishan ya bambanta da ya wannan sai ya bar wanda ya shagala da wani abu har wannan ya bushe ko ina ya bushe kuma bushewan fa sai ayi la'akari wani lokaci ne akwai lokacin da ko sakan ɗaya ne iska ta buga sai ya bushe ba haka bane ba eh da za a yi la- sai za a yi la'akari da wannan an gane matsalolin da ake an ga abinda hanyar da malamai ke bi a lokaci yayi zora minti na goma zora minti biyar babu istihbabil wudu'i li kulli salatin wai ana son duk sa'an da za ka yi sallah ka yi alwala to ai dama ba a yi sallah sai da alwala ko ina ma na wannan magana ko mutum na da alwala in yi azahar yana tare da alwala la'asar ta zo sai ya sake yin alwala saboda me ya ce ƙala Allah subhanahu wa ta'ala idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum wa kana aliyun yatawaddau li kulli salatin wa tala hadhihi al-aya an fahimta قال أخبرنا الشيخ الإمام حفظه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال يتي سمعت أنسا قال yace naji sayyidina Anas radiyallahu anhu yace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yatawaddau inda kulli salatin yace kowace sallah sai manzo Allah ya salla qultu ya alwala sai manzo Allah ya alwala qultu kaifa kuntum tasnauna sai nace ya kuke yi ku qala yujzi'u ahad ahadana alwudu'u ma lam yuhdis ya ce ai duk sa'an da ka yi alwala za ka yi dukkan sallah matakan alwalan ba ta warware ba ba haka ba ne ba duki alwala in ka yi alwala da asuba in dai ba alwalan ba ta warware ba za ka yi azahar la'asar magana duk za ta yi amma sunna ce ko mustahabi ne kana da tsarki kana da alwala ka sake alwala to amma sai suka ce alwalar da ka yi in nan yanzu sai da ka yi sallah sannan wata sallar ta zo sai ka sake alwala amma alwalar da kai baka yi wata sallah da ita ba sa'an nan kuma za ka sake ta za mu ji insha Allah ko هذا حديث صحيح وعمر بن عامر هو الأنصاري وحديثه في الكوفيين قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثل عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد ومسها على خفيه yace manzo Allah ya salloli da alwala daya kuma ya shafa akan khuffinsa haka ya halatta kenan ko bai halatta ba hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an muhammad bin hatim an yahya bin sa'id عن سفيان وزاد وقال له عمر شي سيدنا عمر يتي لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه تبس كايور ابيو ده ba haka kake ba فقال عمدا صنعته يا عمر فقال عمدا صنعته يا عمر العمد cikin hausa me ake ce ma amd eh eh am daga hausa da gangan ina sane da manufa na yi na sani na yi to wanne ne fi za ce wa manzo Allah za ka ce ma manzo Allah da gangan na yi ina sane na yi da manufa na yi ya yi ya fi da gangan ko saboda me da gangan tana ɗaukan mana da mana ba haka bane ba to haka manzo ya kamata duk kalma sai ka zabi kalmar da tafi dacewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh وقال عمدا صنعته يا صنعته يا عمر ina sane na yi don na koya muku don ku koya don ku gani da manufa na yi amma ka ce manzo Allah Allah so da gangan na yi a da gangan sai kai ni da kai da gangan kai da gangan na yi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ce mi da kai ce ina sane na yi da manufa na yi don na karanta don na koya muku na yi don ku gani na yi wanne ne ma yafi don ku gani ko yafi وبريرة هو ابن ابن حصيب الأسلمي نزل البصرة مات بمروى في خلافة يزيد بن معاوية في خلافة يزيد بن معاوية روى عنه ابنه سليمان وروي عن عبد الله بن حنظلة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر ولما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة aka ce kowace sallah ya alwala da wanne zai yi wahala sai aka sassauta ba sai in alwalar ta warware amma fa in za a yi sallah kowace sallah a sa a sawa ki a goge bai waru ya nabi umara an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man tawadda ala tuhrin kutiba lahu ashru hasanatin wa isnaduhu da'ifun wannan sanadin sa da'ifi ne قال الإمام رحمه الله يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد عند عامة أهل العلم أنا فهمت وتجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة مستحبني الولن كي إن كاي وتصلى سي وتصلى تزو الولن بتورو ربا مستحبني كي كساكي الولن أما كساكي باب كومي وكرهه قوم إذا لم يكن قد صلى بالوضوء الأول صلاة فردا أو تطوعا wani suka ce a'a makaruhi ne tun da kayi alwala baka yi wata sallah ba ko farilla ko nafila kuma za ka sake alwala suka ce makaruhi ne amma almal mutayammimu lokaci ya cika ya cika da kai masu tafiya nesa kara a dauki alhakin su ko ai an ji abin da malamai suka ce ko mene ne zagi zagi shine mutane suna zagin ka sai ka kalliwa suke yabawa wanda suke yabo din nan kana son ka zama kaman shi wanda suke yabo din nan abu huraira na so ya zama kaman shi ya kama kafan abu huraira ya kama kafan anas ya kama kafan nana aisha ya a a to sai kasancewa ashe yabon su ake barna kake su suna da yawa ba haka bane ba Allah ma ajina fi man hadai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum